أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine darasi na goma cikin jerin a darussan nan da Allah ba mu iko muka faro na'am muka faro a wannan daura a inda muke karanta annazmul habir to bayan kafin nan malamai da aiki suke نعم جمع الفقير لأفو ربه محمد بن علي بن آدم خويدم العلم بمكة المكرمة إثيبيني الله أكبر تو البهجة المرضية في نظم الأجر آه متممة الأجرمية لتقرير المسائل النحوية شيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي مرغي mai albahar muhid a sajjaj lirabin abin nan shirkin muslim na'am eh albiyatul tauhid ba albajatul madiya kun ga nawa take nawa take nawa ne take a to nawa ne wannan musamman to Allah ya sa albarka Allah ya karo hanyar gudanar da haɓaka aiki Allah ya sa albarka to to kun gani gashi ne na farkon dai wannan bana mallakan wannan tafi kushe da kowa sai sai sai ku gane mallakina shi na ba shi ma haka albahajatul mardiya fi nazmil mutammimatil ajrumiyya li takribil masail nahawiyya kai kai ko kasan za a sha za a sha karatu wannan littafi baiti 700 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusan albiya kawai siyobi
wani manzuma da gani na shi ma na ritar da shi na alwadi'una wa ausafin
to alwadi yana usafun tana da yawa?
a ba yawa su da wuce baiti saba'in bai kuma sai shan a kaji ba ta da yawa bai ji kuma wuce baiti saba'in ba a to ai za ka fitan min da ita kuwa gaskiya gaskiya fa ai za mu zo kan musulun hadith sosai insha Allah ta'ala daura mai zuwa nan da sati daya mai zuwa ko kuma kusan haka kusan ta sati biyu alqaidul fiqhiyya na Sheikh Nasir Sadi za mu sata insha Allah sai kuma baikuniya to akwai wata manzuma kuma ta adab wanda ita ma zan zan duba ta insha Allah ta'ala idan muna fatan waɗannan guda uku za mu hada na'am eh ita ce ita ce na na tarbiyya din insha Allah subhanahu wataala in dai bata yi a can sosai ba to bari mu mun tsaya a asbabul ikhtilaf fi tafsir ko to na daga cikin mansha'ul khilaf wajen tafsiri kaga wannan malami ya bada tafsiri kaza wancan kuma ya bada tafsiri ba irin nashi ba kazal khususu ko kaman inda aka sami khususi ba da hul umumu wanda gaban shi kuma a samu mai asalin sa ma'ana al'umum ne za a sama sannan kuma sai a sami khusus mun banci wannan ko to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin guraren da ake samun khilaf wajen malamai wajen tafsiri misali misali wa khuliqa al-insanu da'ifa allin na ana ce mata al-istigraqiyya duk wani jinsin dan adam nan duk malamai kusa haka suka tafi kai duk wani jinsin dan adam nan yana cikin mene yana cikin hasara illal ladina amanu amma banda wanda suka yi imani kun kumfanci wannan ko to kun ga anan allin nan akwai umumi na? na? na'am to na hada ayan ko innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati jazakumullahu khairan wa sallallahu alaikum wato na sha maganin mura ne jiyan nan nayi overdose Allah da shi kyauta Allah shi mana gafara to na'am wal asr innal insana lafi khusrin Allah yake cewa wal asri innal insana lafi khusrin lalle dan adam yana cikin hasara kaga allin nan tana fa'idanta da umumi ne wannan shine galibi abin da aka tafi akai cewa kowane dan adam na ciki amma illal ladina amanu sai dai banda wanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai suka yi wasu ci da gaskiya suka yi wasu ci da hakuri banda su a ciki to kaga nan ga umumi ga khususi ya zo mun banci wannan ko to za ka ga an sami wani kuma shi sai ya fahimci sabanin haka misali mu dauki wacin nan ayar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn kaga yanzu idan mutum ya mutu akwai ayin shi wanda ba zai gado ba kaga dai za su yi gado ko to amma kuma in dai ya kafirce fa ka gani kaga yusikumullahu fi auladikum na nuna halisin yin gadon yaya duka ga wane ga mahaifinsu idan shine ya riga su rasuwa an sami dan dai samu abin da zai ta hakuku abin da tabbatar da yin gadon su ga shi to amma kuma sai ɗaya mene ya kafirce to kaga shi wannan wanda ya kafircen kaga ya an cire shi daga cikin mene daga cikin umumi na yusikumullahu fi auladikum to akwai dai bayanai dai karkashin umumi da kususi ina wanda ke idan mun shiga cikin wannan ilimi za mu sami bayani sosai dalla-dalla nan yi ya dan ɗarsu mana ne kawai sai kuma babu na karke shine ko a salibu tafsir usluboba na tafsiri na kai takamulal asbabu domin sabubban watan ya kama maka hususi da umumi ne domin sabubban kai takmulul asbabu domin sabubban ikhtilaf wajen tafsiri su cika wal fuhumu da kuma irin ababen da malamai suka fahimta mun bance wannan ko asalibu tafsir malam ya ci gaba da cewa ta'addada tafsir bil uslubi fal awwalu tahlil al matlubi wani idan ya zo tafsirin aya za ka ga zai bi ta ɓangaren tafsirin ma'anan aya fassara zai bi ta ɓangaren kira'at zai bi ta ɓangaren ƙa'idojin luga zai bi ta ɓangaren usulu zai bi ta ɓangaren ɓangarora daban-daban ya biya fassara aya ko to kaga wannan shi na kici mishi a tafsir tahlili tafsir a tahlili wani kuma in ya zo zai takaitu maka ne kawai da mene zai dauki zai takaitu kawai da ma'anan da ke cin aya ne kawai wuce abin shi ma'anan kawai zai ka daddako maka yana fasara maka wannan ijmali kenan akwai kuma wanda shi in ya zo kawai yadda ya zo sai hada ayoyin ne kawai ya ma ɗauko muka waɗansu ayoyi ɗauko muka waɗansu ayoyi ɗauko muka sai ya hada su sai ya rinka fitar da bambanci tsakankanin su fikul muqaran ga inda suka haɗu wajen ma'ana ga inda suka bambance wannan alfikul muqaran kenan alfikul muqaran sannan kuma akwai wanda in ya zo ya fassara maka aya sama sama sai ya ce maka kawai tana karantar da kaza ne sai ya wuce kaga tafsirul mawdu'i kenan a tafsirul mawdu'i shine malam yake mana bayani cewa ta'addada tafsiru bil uslubi fal awwalu tahlil lil matlubi ta'addada tafsiru tafsiri da malamai suka yi ya yawaitu bil uslubi ta uslubinsa idan ka duba da kyau fal awwalu na farko nau'in farko daga tafsirorin alkur'ani usluboba na malamai idan ka bibiyi littattafansu shine at-tahlil matlubi at-tahlil warware bayani litil matlubi ga abin nema wato ma'ana akwai nau'in farko da ake ce mishi at-tafsirul at-tahlili shi wannan at-tafsir at-tahlili nau'i ne na tafsiri wanda idan aka zo sai an binciko maka duk wata matsala da ke da alaka da aya mun fahimci nan ko za ga mai tafsiri idan ya zo ya fassara maka aya zai bi maka idan ya ɗauko sura zai bi aya tiryan tiryan aya bayan aya tun daga farko a ƙarki zai fassara maka zai kawo maka sababin nuzul zai fassara maka aya zai fassara maka garib na ayoyin gunduma gunduman kalmomi vocabularies na ayoyin zai dauko ya fassara maka su har ma kila ya maka istishhadi da abiyat mun fahimci wannan ko akan fassaran sannan kuma ya dauko bayani qira'a kaza za a an karanta kalma kaza da kaza ga ma'anan qira'a kaza kuma an ce kaza ga ma'anar faqatulu aymatul kufri innakum la imana lakum innakum la imana lakum to duk zai biye duk wata dai matsala da ya shafi da ayan take da matsala da ya shafi ayar to sai maka bayani usulul fiqi zai dauko maka ya fassara maka hukunce hukuncen balaga hukunce hukuncen li'irabi hukunce hukuncen a tarihi duk zai biya dauko maka to wannan shine at-tafsir at-tahlili at-tafsir at-tahlili wa ba'dahu at-tafsir bil ijmali sai kuma nau'i na biyu shine at-tafsir at-tafsir bil ijmal at-tafsir bil ijmal shi kuma wannan nau'i na biyu at-tafsir bil ijmal zai dauko maka aya ne ya rinka fassara maka su amma ba zai kula da ka'idojin luga ba ba zai da ka'idojin nahau ba ba zai kula da ka'idojin sarfu ba ballanta na ka'idojin balaga kawai ma'anonin zai rinka daukowa ko yana baka a dungula kawai ya wuce abin shi ma'anan kawai shine a tafsirul ijmali ma'anan kawai zai himmantu da shi wajen fassara din kamar irin zai kamar irin surat al-azan din misali ka gani sosai kuwa wa ba'da hu tafsir bil ijmali wa thalithul muqaran lil misali sannan kuma sai nau'i na uku shine at-tafsirul muqaran al-misali wanda yake abin koyi shi wannan nau'i na tafsiri a tafsir a tafsirin misali muqaran shine zai ba maka tafsirin ayan ne dalla dalla yana maka sannan kuma akan aya da sai ya dauko maka kusan ayoyin da duk suke dauke da abin da ayan nan take dauki dauke take dauke da shi sai ya muqarana ya fitar da manona yana comparison a cikin tafsirin mun bance wannan ko aya kaza ta ce kaza aya kaza ta ce kaza aya dangane da waccan nan ayar abin take dauke da shi sai ya dauko idan ka fassara maka misali idan aya ne take magana akan istiwa'i ar-rahmanu alal arshi istawa to duk wata aya da take dauke da bayani akan istiwa'i sai ya dauko maka su yayi mu karana ya fitar maka da babbance babbance wajen lafuzza ya fitar maka da inda suka ittifaki wajen lafuzza da ma'anona ya fitar haka zai ta maka shi kuma tafsirin muqaran kenan kamar wanda zai maka muqaran ne tsakankanin mazhabu ba mazhaba kaza sun taba akan kuskuren baki da shaka ruwa da fyacewa kaza ne mazhaba kaza su kuma sun tafi kaza ne ga hujjar mazhaba kaza ga mu haka da sauransu wa ba da tafsir bil ijmali wa thalithul muqaranul misali na muqaranul misali misali ko والرابع التفسير بالموضوع وربما التنويع في هروعه والرابع نوعي كم نقول التفسير بال بالموضوع شنا كتمك التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي شو كما التفسير الموضوعي إن يزو ما كوجن تفسيري babban abin da zai himmantu maka a kai shine ayan tana karantar da topic kaza ne topic kaza ne shine kawai zai fi baka akai wato duk topic din da ana take karanta da shi zai fita maka da su tana magana akan tauhidi tana magana akan kaza tana magana akan kaza tana magana akan kaza kusan shi wannan wannan tafsirin mawdu'i gaskiya ba a cika yin shi a mazauni a abin nan a majalis namu ba shi wannan galibi an bin shi ne yayin da ake rubutun project tafsirin mawdu'i ba yayin da ake dirasa na dirasa na ayoyin alkur'ani a cikin aji wata ana yin shi ne a formal classes shi a tafsirin maudu'i din nan to yanzu ka zo kana yi a nan wa zai ma zai saurare ka eh ka gani ayan da ke magana ayan da ta me maudu'i na wancan nan ayan me topic dinta main topic na shine kaza da kaza da kaza da kaza gado ne tauhidi ne kaza ne duka sunan Muhammadu Ghazali yana da shi تفصيل آه تفصيل موضوعي لسور القرآن الكريم الإمام الغزالي هنا ده ربطه أكم ونا تو sannan kuma a tafsirin maudu'i din nan idan an zo project wani kawai zai takaici ne da ayoyin da suke magana akan topic kaza kawai batu kaza su kawai za a ga yana ciciro maka da shi alkur'ani wani zai takaita a sura wani zai takaita kuma cikin alkur'ani zai yalwata cikin alkur'ani ga baki da ayoyin da ke magana a kan jihadi kawai su zai dauko maka ya fassara maka su na'am wannan shek aliyu sabuni eh ayatul tafsirin ayatul ahkam shi ma jamil kamar na ayatul hakam yana ciki sosai ko rawa'il bayan ba yana ciki tafsir mawdu'i ne sannan kuma kamar wannan ma wannan da jasas shi ma yana da shi wa rubbama tanwi'u wa rubbama ru'iya fihi tanwi'u wa rubbama wani lokaci ru'iya zaka ga an kiyaye at-tanwi wani nau'i na waɗansu ilmoma a ciki wato ma'ana za ga wani lokaci an fitar maka da nau'i na waɗansu ilmoma ko kuma nau'i na waɗansu batutuwa da ke cikin ayoyin alkur'ani ga sai ga an yi magana a kan shi hukunci wannan ko to karke ma da ke cewa wafil khitami afdalus salami alan nabiyil khatamil imami wafil khitami a karke afdalus salami mafificin tsira da aminci alan nabi ya tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al khatamil shugaba al'imami alkhatami cika makon annabawa al'imam shugaba wa alihi da alnashi wa sahabihi da sahabansa al'akhiyar zababbu wa tabi'in da tabi'ai wa tabi'in da tabi'i ma'ana da wanda ya bi su alattariki tsari alattariki wanda yake ya tafi akan hanyar da sahabbai suka gado daga manzo sallallahu alaihi wa sallam balikatan abiyatu hasnataini min almi'ati da fi allilmaini balikatan halin zantuwan wucin nan kasida tashi balikatan ta kai abiya balikatan abiyatu ha abu waƙoƙinta sun kai ithnataini min almi'ati 200 da fi allilmaini ya faɗa maka adadin ne dafi alilmain domin kau da shakka main shine shakka eh wucin gaba ba na'am Allah ya ji kansa to a takaice gaskiya wannan karatu da muka yi mun yi shi ne fa sama sama ba din komai ba saboda mun kayyade adadin kwanakin da zamu yi na na wannan karatu saboda idan muka ce zamu zauna mu bi komi dalla dalla filla filla to wannan zai dauke mu wani lokaci ne mai tsawo a inda ko daura ce muka yi kawai mun fahimci wannan ko to don haka nake jawa yan uwa hankalin yan uwa wannan ko ya zama mana kamar dan matakala ne kawai na fara wannan karatun ulumul qur'an ko kuma ya zama dan to mana tunatarwa ce kawai mu yi kokari mu samu manyan manyan littafin ulumul qur'an mu je wajen malamai karka zama baka da waɗannan littafai na ulumul qur'an musamman mutawalat bayan waɗannan ƙanana na farko baka a ce baka da al-itikaf fi ulumul qur'an idan ka sai al'itikan filin Qur'an to ka sai a dirasatin filin Qur'an na muhanna Dr. Muhammad Bakar Ismail domin shi yana kokarin tace abin da ke cikin al'itikan ne kuma har mai kan masaradi a wasu gurare so yana da kyau gaskiya mu samu wannan littafin sannan kuma yana da kyau mu sami manahilul irfan sannan kuma al-burhan na zarkashi yan uwa koda waɗannan guda ukun ka mallaka to in Allah yadda zaka samu kaso mai tsoka akan ilimin nan akan wannan ilimi na ulumul Qur'an kuma mu yawaita sauraro daga malamai mabahith fi ulumul Qur'an ad-dirasat fi ulumul Qur'an na Dr. Muhammad Bakar Ismail al-itkan fi ulumul Qur'an manahil al-irfan da kuma na al-burhan fi ulumul Qur'an na manawal qatan insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu tsaya anan abinda Allah ya ba mu iko muka karanta muka bayani daidai Allah ba mu ladan wanda ne kuskure kuma Allah shi bai fahimtar da mu kuskure ne in Allah da muna fatan nan da sati ɗaya ko biyu za mu sake kiran wata daura a inda muna fatan za mu yi wuce waɗannan manzuma din na farko al-manzumatul baiquniyya insha Allah ta'ala sai na biyu kuma a manzumatul qawaid al-fiqhiyya na Sheikh Nasir Sa'di sai kuma wancan na manzumatul adab din Allah da zan sami Ibrahim zan tura mishi da kanan zai fitar da abinda za a fitar za a ko nawa ne wannan manzuma da kusan waje wadancan da ana samun su ko to Allah ka samu dace amma akwai waɗansu sun shiru waɗanda yake in yana da kyau in ka same su za su ba da fa'ida kamar wannan waccan nan manzumin gata nan da suna a manzumatul baikuniya akwai wani sharhi nata sharhi ne khafif amma yana da matukar fa'ida gashi nan ana subhanallah atalikatul asariya da saka da alheri atalikatul asariya kusan gaskiya duk cikin shuru na baikuniya waɗanda suka iso mana nan ƙanana da gaskiya kusan babu kamanta atalikatul asariya tana da kyau matuka Allah ya samu dace shikenan ko na'am
magabata kenan a baya sun yi da yawa to shukran tafsir maudu'i gaskiya da mukaran kusan dacin babu su magabata ba sa yi daga baya ne aka aka fitar da su musamman saboda academic abin nan saboda na'am saboda academic researches saboda academic researches kusan su waɗannan daga baya ne aka kirkire su tafsir maudu'i da kuma tafsir mukaran mukaran Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am ce a japan ne kawai na amfani da ce diyayoyi da kuma